الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar hudu ga watan jumadal ula shekara ta 434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha shida ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am na'am na'am na'am na'am wai kasancewar mutum ne yake aure da mace biyu uwar gida da amarya sai suka samu rashin zutuwa da hayaniya tsakanin shi da uwar gida shin ya halatta kauracewar da zai mata ya bar gidan ya koma gidan amarya ya je can ya yi kwanukan shi har ya huce ko ta huce ya dacewa a irin wannan lokaci ya dacewa an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin wannan muawiya ibn haida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala tahjur illa fil bayt kada ka kaurace ma mace sai dai a cikin gida in ta yi shimfiɗarta a can kai ita ka a can ko ka shiga kana gunguni shiga da gunguni fita da gunguni amma in har kauracewar ta kama gaba ɗayansu za ka iya kaurace musu kabar musu gida kamar yadda hadisi na cikin bukari maza Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ya kaurace ma matansa ya koma wata garka sai da ya wata guda a nan kuma a hankalce ba ma tsammanin cewa gaba ɗaya matan shekara wanda ya bar duniya a kansu cewa gaba ɗaya kowa ya mushi laifin an gane ku laifin wani ne ya bigi wasu gaba ɗayansu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaurace musu ya koma can sai da wata ya cika maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito a 29 ya ce shi dai wata a musulunci maza Allah ya nuna lissafinsa 30 ko 30 ba ɗaya to lalle kasancewar ka kaurace mata ka koma gidan amarya wannan bai dacewa kuma wata kafa ce wadda take ta fitina wanda in ma har haka kin yayi za a ringa tuhumar ka da rashin adalci kuma irin wannan hanya in aka bude ta dan laifin da bai kai kawo mutum sai ya kaurace an gane ko lalle kasancewar ana iya kaurace ma mace a bar mata gida amma a irin wannan lokaci bai ya dacewa na ka kaura daga gidan uwar gida ka koma gidan amarya ka ce ai taba ka ta yi ka mata fushi in za ka kaurace ka kaurace a cikin gida har ta gane kuskurenta na'am haka ne tambayar ta ko wai shi da wai kwanan biyu na ita kuma gidan bai yi a gidansa kuma bai yi a gidan amarya
kenan wani wuri ya tafiye shi kwanan biyu na uwar gidan Eh.
ba a gidansa amma kuma zai ba da a kwai- kamar misali gidan ba gidan amarya bai koma wani gida ya koma daban ma'ana kasancewar ita wadda ta masa laifin ya kaure ya bar mata gida amma ba gidan amarya bai ta yi kwanan ta bi kenan kwanukan ta kuma in bakin amarya ya zo sai ya koma gidan amarya idan ya yi haka ba laifi ba ne ba akan iya kaurace ma mace a bar mata gidan in laifi ya yi laifi amma maganar ya kaurace ya bar mata gidan ya koma gidan amarya wannan shine bai dacewa amma tare da cewa abin da aka fi so karka kaurace ma mace sai a cikin gida kamar yadda maza Allah ya ce wala tahjur illa fil baiti kada ka kaurace mata sai dai a cikin gida wancan shi da ya kaurace ya koma garka ya wata guda wannan yana nuna mana halaccin in har abu ya kai ya kawo gidan ma akan iya bar mata amma abin da ya fi dacewa in hijirar za a yi a yi hijira a cikin gida kenan wannan kasancewar ya yi kwanan shi biyu a can kenan ya mata fushi sannan kuma kwanuka biyu na gaba kenan sai ya koma gidan amarya dama wannan kwanukanta ne kenan ita wannan kenan nata su ne suka tafi a banza na'am
wani ne za a yi irin benin zuwa cewa masu famsu yi bane ba masu tsada to ɗaya da aka zo aka zama su a yi sadaki an kawo kuɗi suka ce su ba aka nan bane sadakin su al'ada a kawo musu suka biyar da kajiyan giya kuma sun yi sirri da ita amma in aka yi arman za su musu
za ta musulunta shi musulmi ne zai auri mace wadda ba musulma ba a nan abin da muke tambaya ba musulma ba shin kirista ce ko ba yahudiya ce ko kuma arniya ce kwata-kwata ba ta da addini su kamar da aka da su tun da wani al'ada su ne za a yi sadaki abin da muke tambaya dole sai mun san ɗaya daga ciki
ba ba ba kirista ba su irin wannan ne kenan kawai ba ma guza ce wannan baya halatta musulmi ya aure ta duk macen da ba ba yahudiya ba ba ba nasariya ba an gane ko in muka ce ba nasariya ba muna nihin farar fata ba muna nihin wadda take kenan addinin nasaranci wannan su kadai ne Allah ya halitta ma mumine sukan iya aura amma duk wadda ba ta da addini wadda ba ba kitabiya ba bai ya halatta musulmi ya aure ta kwarai na'am wai kasancewar cewa kiristanci na yau da na ci- wancan lokaci ba ɗaya ba ne ba sun canza abubuwa da yawa shin har yanzu hukuncin yana nan kwarai da gaske saboda a wancan lokacin ma kiristancin kaddar cewa kamar yadda annabi isa ya zo da shi duk da cewa alhamdulillahi annabi isa ba shi bai zo da kiristanci annabi isa da addinin musulunci ya zo kamar yadda manzannin Allah gaba ɗayansu da addinin musulunci suka zo kiristanci an kirkira shi ne bayan wucewar annabi isa alaihi salam kamar yadda yahudanci mabiyan annabi musa suka kirkira shi wanda ya suka ringa dangana kansu zuwa ga annabi ibrahimu alaihi salam Allah ya wanke shi ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki to kaddara cewa addinin kirista kamar yadda annabi isa ya zo da shi kirista yake take yi a yau ko a wancan lokaci baya halatta wannan babu wannan kasancewar wato baya nuna cewa addini ne wanda yake na kwarai tun ran da Allah ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran nan Allah ya shafi dukkan wani addini duk wata shari'a ubangiji subhanahu wata'ala ya shafe ta dole kowa ya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka kaga ai a wancan lokaci ma kafirai suke kamar yadda a yau ma kafirai suke an gane ko kamar yadda shi ya tabbatar da cewa uban- na rantse da ubangijin da ya turo ni da gaskiya na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa ya ce babu ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahudi ko ba nasare ya mutu a ranar da ya mutu bai yi imani da abin da Allah ya turo ni da shi face sai ya kasance daga yan wuta to don haka kasancewar a wancan lokaci ma a kafirai suke kamar yadda a yau ma a kafirai suke don haka kenan babu bambanci tsakanin halaccin wancan lokaci da halacci wanda yake na yau saboda wancan kin ba dama dama ba suka yi wannan kin
musulun da zai addu'a wai dinga cewa Allah wani sa wannan sabon babbar umma ya sa ya kawo kwancin hankali a cikin duniya ya haɗa kan musulmi da kristawa musulmi ne mai kyau magana aya musulunci shi ke wata wannan daman ba malamai bane ba suna ci ne da gumin malinta wanda suka fito wai abin kunya a ƙasarmu wai suke murna wai suke fatan Allah ya sanya wannan shugaban arna wanda aka zaba aka nada a kwanakin nan wai ya zamanto shine wai sababin kwanciyar hankali dangane da jama'a ta duniya da kasancewar wai har murna suke kuma suna nuna cewa wannan addinin biyu da musulunci da kiristanci dole sai sun fahimci juna za a zauna lafiya wallahi ana zaluntar al'umma ta Nijar wanda ƙasa ce ta musulmi amma sai aka samu wasu jabi waɗanda suke rubabbu wanda ba su san inda aka sa gaba wanda kawai daudar duniya ita suka sa gaba wanda za su fito da sunan al'umma ta musulmi suna ce musu albasa da baki suna suna da fuska ta musulunci wanda ku da ya kamata ku yi Allah wadai ku yi alatsi ne akan al'amarin ku yi kokarin kiransu zuwa musulunta amma ya kasance ku za ku ringa murna wai da zaben da suka yi wanda yana daga cikin tushen musulunci shine alwala wal bara ba ma kai murna da zaben su ko wata sallah haramun ne a matsayinka na musulmi kama arni barka to murna me za ka yi wanda makiya ne ko waɗanda suke fa na farko game da jama'a ta musulmi wanda yau in a ce suna da dama duk wani musulmi wanda ya kwana a doron ƙasa ba zai sha ba za su gama da shi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajji mun tsaya ƙarshen babi na 29 za mu tashi farkon babi na talatin daidai ƙala abu isa muhammad bin isa a tirmidhi rahimahullah babu ma a fi dukhulin nabi sallallahu alaihi wa sallama makkata min a'laha wa khurujihi min asfaliha قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي قال حدثنا سفيان بن عيينة هو الهلالي المكي عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح الإمام الترمذي الله يجيك أنسا cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo na cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da zai shiga birnin makka manzon Allah ya shiga ta kofa ma'ana ta hanya wadda take maɗaukakiya ma'ana hanya ce wadda tudu ne wannan kwa a shekara ta takwas an gane ko da kuma lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo hajjinsa ta ban kwana shine yace dakala shine yace min alaha wato daga hanya wadda take madaukakiya wanda kasancewar hanya ce ta tudu yanzu misali mutumin da zai shigo da magaram akwai hanya wadda gangare ce akwai hanya wadda take tudu ce idan ka dauki hanya wadda take ta hanyar murya wadda ke shigowa hanya bangare ne wanda yake tudu to haka hanyoyin makka akwai hanya wadda take ta kurami akwai hanya wadda take kan tudu shine sai ya ce wa khurujihi min asfaliha da fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga hanya wadda take makaskanciya ma'ana hanya wadda take ƙasa lokacin da zai fita daga makka shine Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo birnin makka da min a alaha manzon Allah sai ya shiga daga hanya wadda take madaukakiya wannan hanya abinda suke kiranta shine kada usaniya kada usaniya in aka ce asaniya ita ce hanya ta tsakanin dutsi da dutsi wanda a hausa ake cewa lungu kenan matso-matso wanda yake tsakanin dutsi da dutsi shine ake kira da asaniya wanda kwa makka daman ƙasa ce wadda take shimfiɗa da duwalwatsai kowace hanya in dai ta makka ce to galibi cikin dutse ne to shine take take cewa dakhala min a'laha manzon Allah ya shiga makka daga hanya wadda take madaukakiya ita ce kada usfaniya wa kharaja min asfaliha da zai fita manzon Allah sai ya fita daga hanya wadda take ta ƙasa ita ce kenan kudan to don haka wasu malamai musamman irin su al'imamu shafi'i sun tafi akan cewa ko da kasancewar hanyar ka bata yi daidai ba da kada usaniya ko da zagaye za ka yi in dai ka zo maka domin yin haji ko umra to abin da ake bukata ka shiga ta kada usaniya in za ka fita ka fita daga kudan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sun tafi akan cewa shiga ta wannan hanya da fita ta waccan hanya wannan matsayinsa sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunnoni waɗanda suke na hajji tare da cewa wasu malamai da suka fahimci menene illar kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza hanya kamar yadda ya saba canza hanya a idin layya da idin azumi ba don komai ba illa domin kasancewar kowace hanya ta ba da shaida a ranar kiyama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo ta kanta kuma don duk waɗanda suke kan hanyar wato su samu albarka game da wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa akwai maganganu masu yawa dangane da irin wannan hikima wasu malamai suka ce a a arashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ya shigo daga hanya wadda take madaukakiya ya fita daga hanya wadda take kasa ba dan komai ba Allah ya canza al'amarin ya zamanto al'amari ne wanda yake cikakke kamar yadda ake bukata to dan haka kasancewar wannan ku kamar yadda bayani ya gabata tun a darasinmu na Bukhari a shekara ta takwas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaƙi shine wannan mawaƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Hassan ibn Sabit shine yake cewa adimna khailana in lam tarauha tusirun naqa'a maw'iduha kadau yake cewa Allah ya hallakar da dawakanmu yace in har baka ga dawakanmu ba wato suna ta da kura wanda mau'iduha ya ce ma'alkawalatarsu ma'ana wurin da za su shiga maka shine kada utsaniya kenan maganar cewa matsoraci shi yake bin lungu amma wanda yake jarumi fitowa yake fili kaga wanda ya shigo ta hanyar tudu ganin shi za a yi to haka lokacin da aka zo za a shiga makka da yaki shi hassan ya rera waka ya ce kawai ta nan za a shiga manzan allah ya yi mulmushi ya ce ma abubakar abu ta hanyar da hassan ya faɗa shine kada usaniya to don haka manzan allah sallallahu alaihi wasallama kaga ai da ya fita daga makka a kuye ya fita to amma sai gaya ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi rinjaye akan abokan gabarsa manzan allah sallallahu alaihi wasallama a fili ya shigo birnin makka kuma dole su kuma za su ɓoye a takaice dai kenan wannan wasu malamai suna ganin cewa sunna ne kenan ko da hanyar ka bata yi daidai ba ka kewayo ka bi ta wannan hanyar in ka yi wannan ba laifi kamar yadda ibn umar allah ya kara masa yadda duk abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi to shi famar bi yake sau da kafa tare da cewa kuma in baka biyo ba ta wannan hanyar ba laifi ba ne kamar yadda su malaman suka fahimci cewa ga illar illar fata riga ta gushi al'imamu turmizi ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baban wanda shi ma yana nuna cewa da manzon Allah zai shiga makka ta kada ustaniya ya shiga lokacin da zai fita ya fita ta hanyar da ake kiranta kuda malam ke cewa hadisin aisha hadisi ne ingantacce hadisi ne kyaukyawa domin yana cikin bukhari da muslim باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكي هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا الأمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga birnin Makka wato da rana an gane ko kuma mu ce da hantsi kenan domin ya gabata a darasinmu na Bukhari Abdullahi dan Umar idan ya kusanto birnin Makka baya shiga sai ya yada zango idan ya yada zango a nan wajen makka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yada zango sai ya kwana idan ya kwana aka wayi gari sai ya yi wanka ma'ana bayan sallar asuba sai ya yi wanka da hantsi yake shiga birnin makka haka ibnu umar yake a duk lokacin da ya zo makka sai ya tabbatar mana cewa yanda ya haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi to don haka a nan yake tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya shiga makka wato da hantsi wanda kasancewar duk shigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma makka so ɗaya tak manzon Allah ya shiga daddare shine lokacin da ya gama yakin hunayi manzon Allah da ya zo nan ya da zango a dawa wanda ake kiran shi irana manzon Allah daddare ya je ya shiga makka yayi umra kafin asuba kuma ya dawo nan ji rana wannan shi kadai ne shigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi daddare don haka malamai suka ce anan an so idan mutum zai shiga birnin makka ya shiga da hantsi tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa shiga makka da hantsi ba a kirga shi a cikin cewa wata sunna ce daga cikin ayyuka waɗanda suke na hajji domin kasancewar kamar yadda a ɗaya yake cewa ku ba ɗaya ba kuke da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shugaba ne don haka shi ku a matsayinsa na shugaba yana buƙatar ya shiga makka da rana kirikiri domin jama'a su gan shi shugaba ya zo an gane ko ba ma a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko a shugabannin mu anan ka taba ganin shugaba ya kawo ziyara wata jiha daga cikin jihohin shi daddare da rana yake zawa kowa ya ganshi shugaba ya zo a yi masa maraba a haɗu da shi to don haka kasancewar a nan shi a ɗaya yake cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hikimar da ta sa ya shiga birnin yake shiga makka da rana saboda matsayin shi ne na shugaba domin jama'a su ganshi kenan don haka a matsayinka wanda yake na talaka in muka ce talaka kenan ba shugaba ba kenan ba laifi ka shiga birnin maka sawa'an daddare wato ko da rana kamar yadda kuma shi ibrahim annaka'i yake cewa da yawa daga cikin malamai su suna ganin sunna ce mustahabba in mutum zai shiga birnin makka ya shiga da hantsi kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga kamar yadda kuma shi ibnu umar allah ya kara masa yadda haka yake yi kenan anan in kayi ka kyautata amma in baka yi ba babu wani laifi tare da kai kamar yadda shi ibnu umar da hantsi yake shiga yace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi babu ma jaa fi karahiyati raf'il yadaini inda ru'yatil bayt قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن أبي عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي أنه قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله قال أبو عيسى raf'ul yadaini inda ru'yatil bayt إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير wato almuhajir almakki ke cewa an tambayi jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda a yarfa'u rajulu yadayhi idara albayt yace shin wai mutum idan ya hango ka'aba zai daga hannunsa yayi addu'a haka aka ma jabir tambaya jabir sai ya ce hajjajina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas mun yi haji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fakunna na fa'alu ya ce shin haka muke yi wannan hamzatu listifham lil inkar shin haka muke yi idan aka ce maka shin haka muke yi ka san akwai musu dangane da kenan abin da kai kake ikirarin cewa ya kamata a yi shi ne ya ce mun tabbas ya ce mun yi haji tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shin haka muke yi don haka a riwaya ta al'imamu abu dawud ya ce falam ya kun ya falu manzan Allah bai zaman ba yana daga hannun shi idan ya hango ka ba kamar yadda riwaya ta al'imamun nasa'i sai ya ce falam na kun na falu ya ce ba haka ba muke yi mun yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba ma daga hannunmu idan mun hango ba. don haka al'imamu shafi'i da al'imamu abu hanifa su ne suka tafi akan cewa sunna ce mustahabba idan mutum ya hango ka'aba an gane ko idan kuma kaho ne kenan ya kusanto daidai da wurin in kuma a cikin dare ne kenan ka iso wurin da akan iya hango ka'aba suka ce sai ka daga hannunka ka yi addu'a har ma al'imamu shafi'i ya rawaito hadisi daga ibn jurayj wanda yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance idan ya hango ka'aba sai ya daga hannunsa ya ce Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'aziman wa mahaba wa zid man sharrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa atamarahu tashrifan wa ta'aziman wa takriman wa birra illa kasancewar wannan hadisi baya zama hujja domin hadisi ne mu'dal an gane ko hadisi ne mu'dal ma'ana mutum biyu suka saraya tsakanin ibn jurayj da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi ne ba'ifi yana da illoli ba ɗaya ba biyu ba baya zama hujja don haka kuma wannan hadisi wanda yake cikin baban shi ma hadisi ne wanda yake ba'ifi shi ma bai inganta ba tare da cewa kuma a nan shi jabir ibn abdullahi al'ansari inkari ne yake game da haka don haka babu wani hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan mutum ya hango ka'aba ya daga hannunsa ya addu'a don haka mai dashi gefe ka aji baya daga cikin sunnonin hajji al'imamu turmizi ke cewa daga hannuwa a lokacin da mutum ya hango ka'aba ya ce inna ma na arifuhu min hadithi shu'uba kadai mun sane shi ne ta hanyar shu'uba daga abi kaza'a shi kuma abi kaza'a wato sunansa shine suwaid wato ibn hujair suwaid ibn hujair don haka dai hadisin hadisi ne ba'ifi kuma shi wancan marwaici kenan almuhajir almakki wato marwaici ne wanda yake majhul an gane ko shi kuma kasancewar duk lokacin da aka samu jahala ta wani marwaici a cikin sanadin hadisi hadisi ne wanda yake da'ifi don haka dai a takaice babu wata hujja babu wani dalili wanda ke nuna cewa daga hannuwa a yi addu'a a lokacin da aka hango ka'aba cewa sunna ne don haka kenan baya baya halatta matsayin shi ba ibada bace babu ma ja a kai faɓɓawa قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم jabir Allah ya kara masa yadda ke cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato birnin makka dakhalal masjida farkon abin da manzon Allah ya yi sai ya shiga masallacin harami fastalama da hajara manzon Allah daga shigarsa bai shagala ba da wani tahiyatul masjid don haka kenan mai hajji ko mai umra a duk lokacin da ya shiga masallacin harami na makka to iya aikin da ya kawo shi su yi zai ba maganar ka shagala da tahiyatul masjid da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo shine yace fastalamal hajara manzon Allah sai ya sai ya sumbanci dutse lafazin istilam shine ka dura hannunka sannan ka sumbanci hannun yana da bambanci da attakabil attakabil shine ka dura bakinka ka sumbanta amma al-istilam shine ka dura hannunka akan shi bakin dutsen wanda ake ce masa wurin shan nono kenan idan ka dura hannunka sannan sai ka sumbanci hannun shine yace fastalama al-hajara manzon Allah sai ya sumbanci wato wannan dutse ya dora hannunsa kenan ya sumbanci hannun summa maza ala yamini sannan manzon Allah sai ya wuce wajen damarsa farama da salatan manzon Allah ya yi sassaka kiwayo uku na farko kenan goma sha arba'a manzon Allah sai ya yi tafiya a kewayo hudu waɗanda su ne cikon bakwai kin bayan gama wannan dawafi sun ma'atal maƙama sannan sai ya jima maƙamu ibrahim faƙala sai manzon Allah ya ce wata min maƙami ibrahim musalla ku riƙi wato wurin sallah a matsayar annabi ibrahima ko kuma wata kazu min makami ibrahima musalla mominai sun riki wurin sallah a nan matsaya ta annabi ibrahimu alaihi salam manzo Allah ya karanta wannan aya fa salla raka'ataini manzo Allah sai yayi raka'a biyu wal maqamu bainahu wa bainal baiti shi makamu ibrahim da ka'aba kenan sun sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakiya wannan jumla ce haliya wal maqamu bainahu wa bainal kenan bait shi makamu ibrahim da ka'aba kenan suna sun sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakiya dan haka kenan bayan makamu ibrahim zaka je ka tsaya kenan ya zamanto tsakaninka da ka'aba kamar misali inda muka dora hannunmu nan kenan misali a ce inda littafin nan yake shine makamu ibrahim kenan ba haka ba za ka zo ka sanya makamu ibrahim gabanka da ka'aba kenan sai ka zo bayan makamu ibrahim kenan ya zamanto ka fuskanci ka'aba makamu ibrahim yana bayanka kenan nan ne ake bukatar mutum ya zo ya yi nafila raka'a biyu in har tsayuwa a nan ba ta samu ba duk inda ka samu a cikin faɗin masallacin harami sai ka yi nafilar ka ta tsaya matsayinta amma in son samu ne babu cunkoso nan ake bukatar mutum ya yi shi ne ya ce sun ma'atal hajara ba'adar raka'a ta ne fastalama bayan wannan raka'a biyu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato sai ya koma wajen hajarul aswad manzan Allah ya kura hannun shi ya sumbanci hannun don haka dai abinda muke so mu gane kenan mai dawafi idan ya shigo a farko idan za ka fara dawafi sumbantar wannan dutse za ka yi in har sumbantar ta samu kenan ka dura bakinka ka tsotse shi idan haka ba ta samu ba sai ka dura hannunka ko wata sanda ko ma menene a hannunka sai ka taɓo wannan dutse sannan sai ka sumbanci abu in wannan dama ta biyu ba ta samu ba dama ta uku daga inda kake sai ka fuskance shi ka yi gaba da gaba da shi sai ka ɗaga hannu ka yi ishara idan kai wannan ishara kenan ka ce bismillahi allahu akbar ka yi wannan addu'a da kake kenan a wannan lokacin yesu sai ka fara dawafi a duk lokacin da ka zagayo kan shi sai ka sumbance shi har ka gama kewayo bakwai da zakai idan ka gama kewayo bakwai za ka je kenan tsakanin makamu ibrahima da ka'aba a wannan wuri kai nafila raka'a biyu idan ka gama wannan nafila raka'a biyu ba wucewa ba za ka yi ka shiga kofar safa ka fara wato safa da marwa sai ka dawo nan wurin shan nono ka sumbance shi in sumbanta bata samu ba ka dora hannunka ka sumbanci hannun in wannan dama ta biyu bata samu wata uku sai ka masa ishara ka ce Allahu akbar sannan in so ka je kai safa da marwa to shine anan yace thumma atal hajara ba'da rak'ataini bayan raka'o'in biyu manzon Allah sai ya sake komowa wajen hajarul aswad fastalamahu manzon Allah ya sumbance shi thumma kharaja ila safa sannan manzon Allah ya fita zuwa safa wanda kofa ce ga ta an rubuta da larabci da turanci na ingilishi babu safa kenan daga ka gama dawafi nan za ka shiga sai ya ce abunnuhu qala jabir ya ce ina zaton mazan Allah abin da ya faɗa na addu'a lokacin da ya hau safa wanda shi kuma lokacin nan sai in ka hau safa sai ka fuskanto ka'aba kai gaba da gaba da ita kenan farkon abin da za ka yi wannan addu'a inna safa wal marwata min sha'airillah jabir ya ce haka manzan ina zaton haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa don haka wannan ya tabbata daga cikin ayoyin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a irin waɗannan wurare na ibada idan ka karanta wannan aya mi zai biyo baya sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا ذاك يوانا الدعاء sai ka maimaita kamar su uku bayan ka yi wannan addu'a sannan sai ka ɗaga hannuwanka ka roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala bukatunka na duniya da lahira ka jima kana addu'a in ka gama wannan addu'a a wannan lokaci kuma sai ka gangara kenan zuwa marwa to shine anan yace azunnuhu qala inna safa wal marwata min sha'airillah qala sai kenan wannan yana nuna mana yanda ake fara dawafi kenan in zaka fara dawafi a farko wannan hajarul aswad zaka je ka sumbanta shine kenan farko in ka sumbance shi sannan kenan ka fara yin dawafinka a duk lokacin da ka juyo sai ka sumbance shi kamar yadda bayani zai zo nan gaba shine malam yace a wannan babi akwai hadisi daga ibnu umar Allah ya kara musu yadda al-imamu tirmizi ke cewa hadisin jabir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce domin al-imamu muslim ya fitar da shi sai ya ce aiki akan haka yake a wajen malamai kenan duk lokacin da mutum zai fara dawafi to wurin shan nono zai je ya sumbanta sannan ya fara dawafinsa babu ma ja'a fi ramali min al-hajar ila al-hajar qala haddathana ali ibn khashram qala haddathana abdullah ibn wahab an malik ibn anas an ja'far ibn muhammad عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر ثلاثة ومشى أربعة قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي هو محمد بن إدريس إذا ترك الرمل عمدا إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهرم منها wato jabir Allah ikara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ramala min alhajari talata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sassaka wato kewayo uku wato daga nan kenan alhajarul aswad wurin shan nono kenan min tufidu libtida kenan dole a nan kenan zaka kaddara ila allati tufidul gaya kenan ramala min alhajari ila alhajari salafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wurin shan nono da manzon Allah ya sumbance shi da zai fara dawafi manzon Allah sai ya yi sassaka sai da ya kewayo ya sake kewayawa sai da ya kewayo uku gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sassaka yi in aka ce sassaka a Hausa wanda bai kai gudu ba amma ya wuce tafiya kenan dan gudu gudu wanda mutum yana motsa kafadinsa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai ya ce wa masha arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafiya a kewayo hudu wanda su ne kenan cikon bakwai wannan kenan yana nuna mana cewa gaba ɗayan kenan kewayo uku na farko da mutum zai yi kenan zai yi su ne da sassaka saɓani kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda shi ya tafi akan cewa kasancewar a wannan kewayo uku na farko ba duka bane ba za ka yi sassaka tun daga hajarul aswad ka kewayo sai ka dawo kansa daga hajarul aswad zuwa rukunin yamani za ka yi tafiya sannan daga rukunin yamani kenan kuma wajen dawowa zuwa hajar al'aswad nan ne za ka yi kenan sassaka kamar yadda ibn abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun gabato birnin makka wannan kwa a shekara kenan ta bakwai lokacin da suka zo kenan umra wadda take ta ramuwa wanda kenan kamar yadda mushirikai suke faɗa cewa manzon Allah zai Muhammad zai zo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da jama'arsa yace suka ce za ku ga cewa masassara ta Madina duka ta rauna na jikinsu sun koma ɗaya sun kanjame me za a yi mushirkai sai suka zo suka zauna a kusa da Ka'aba suka koma gefe abinda aka yada na labari su ga cewa tabbas haka ne suna jiran su ga yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa za su zo dukkansu a bushe suna zazzauna a wannan gefe kenan inda suke zaune daman wajen damar kenan hajar aswad ne zuwa rukunin yamani can suke gefe a zaune maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ma sahabbansa ya ce kowa ya fuddo kafadarsa ta dama shine ake kiran shi al-diba ma'ana gefen harshen shi mayafin sai ka sayo shi kasan hamatarka kenan gefen guda sai ka jefa shi akan kafadarka wanda take ta hagu kenan nan kafada ta dama ka fito da ita manzon Allah ya ce kowa yayi haka kenan me ake bukata su gani abinda suke yadawa shin haka ne kenan daga nan ko kenan tafiya za a yi in tafiya za a yi kenan za su gani amma in gudu gudu za a yi ya za a yi su gani to shine a nan kasancewar abdullahi dan abbas sai yake cewa manzan allah sallallahu ba komai ba ya hana manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato a nan kenan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kenan da suka yi ya umarce su cewa su yi sassaka a kewayo uku na farko amma su yi tafiya tsakanin kenan alhajarul aswad zuwa rukunin yamani mazan Allah ya ce su yi tafiya domin mushrikai wato su ga kafaɗin muminai shin abin da ake faɗa haka ne mushrikai suka gani sai suke cewa ka abin da yanzu ne ma fatar jikinsu ta yi kyau gaba ɗaya abin da suke zato suke tsammani sai suka ga duk ba haka bane suka ga muminai a ƙoshe suke babu wani abin da ya taɓa lafiyarsu abdullahi dan abbas ya ce ba komai bai hana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa su yi sassaka a kewayo ukun gaba ɗaya face tausaya musu to don haka wannan hadisi na abdullahi dan abbas a shekara ta bakwai ne a umra wadda take ta ramuwa shi kuma wannan hadisi na jabir a shekara ta goma ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa na ban kwana don haka malamai suka ce wannan tafiya daga hajarul aswad zuwa rukunin yamani wannan hadisi ne mansukh kenan wannan hadisi na jabir wanda ya tabbatar da cewa gaba ɗaya kewayo uku na farko bazan Allah da sassaka yi babu inda yi tafiya don haka wannan kenan shine sunna wadda take tabbatacciya wanda har zuwa kiyama wancan kenan shi ya zo da fari a shekara ta bakwai kenan a wannan umra da aka yi don haka kenan wannan tafiya daga hajarul aswad zuwa rukunin yamani hukunci ne mansuka kenan iya abin da yake kewayo uku gaba ɗaya tun daga wurin shan nono har ka kewayo sassaka za ka yi gaba ɗaya to illa kasancewar kamar yadda bayani ya gabata a darasinmu na bukari ita wannan sassaka ta taƙaita ne ga maza banda mata sunna ne akan mata wannan akan maza nake ne sunna ne akan maza kenan banda mata mana yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar al'imamu tirmidhi ke cewa hadisin jabir hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacci aiki kuma akan haka yake a wajen malamai cewa wannan sassaka kewayo uku gaba ɗaya mutum zai yi al'imamu shafi ya ce idza taraka ramala amda idan mutum ya bar sassakar da ganganci ya ce faƙada a sa'a hakika ya munana wala shay'a alaihi amma babu komai akan shi na fidiya an gane ku babu wata tara da za a masa na cewa yayi azumi uku ko ya bada ya ciyar da miskini shida ko ya yanka rago a babu komai akan shi kamar yadda ana buƙatar labbaik Allahumma labbaika a ringa ɗaukaka murya inda mutum zai gama hajjinsa gaba ɗaya bai ɗaukaka murya ba game da labbaik Allahumma labbaika wannan ya munana amma babu komai a kansa sai ya ce wa'iza lam yarmul fil ashwaqis salasa yace in har mutum bai yi sassaka a kewayo uku na farko lam yarmul fi ma bakiya a sauran abin da ya rage masa na kewayen to ba zai yi ba saboda su waɗannan hudun na ƙarshe abin da aka sunnanta mana shine yin tafiya kaga in kai sassaka a nan kenan ka canza abin da yake sunna a can ka gane ku kenan in har ka manta baka yi ba ko kuma da gangan kaki a kewayo uku na farko babu maganar cewa a wannan abin da ya rage maka kai sassaka a hudun abin da ya rage wasu daga cikin malamai suka ce laisa ala ahli makkata ramalu wala ala man ahrama minha yan makka wato ba maganar sassaka a kansu ko wanda ya dau harami wato daga birnin makka ba maganar sassaka a kan shi illa kasancewar babu wani dalili da suka dogara da shi illa kawai hikima da illa da suka fuskanta ba don komai ba don a nuna ma mushirkan makka an gane ko illa kasancewar kenan hatta da wanda yake dan makka ko wanda ya dau harami daga makka wannan yin sassaka wannan sunna ne akai illa kasancewar malamai suka ce ita wannan sassaka a dawafin da take kasancewa dawafin da sa'ayi ke biyo bayan sa kenan dawafi wanda yake na umra ko kuma dawaful qudum an gane ko dawaful kudum domin mutum ya zo yi dawaful kudum kamar misali wanda yake mai kirani ko wanda yake mai ifradi domin akwai dawaful kudum a kansa wanda in yi dawaful kudum ya yi safa da marwa kenan shi kenan a ran goma ga wata idan ya zo mi zai yi kenan abin da zai yi kawai dawafi zai yi dawaful ifada ba maganar kenan maimaita safa da marwa amma shi mai ifradi amma mai kirani sai ya maimaita safa da marwa a bai maimaita safa da marwa da mai kirani da mai ifradi a inda suke haduwa abin da yake kansu sa'ayi ɗaya yake kansu dawafi biyu sa'ayi ɗaya in ma lokacin da suka yi dawaful kudum su yi safa da marwa kenan a ran goma ga wata idan sun zo sun yi dawaful ifaba ba maganar kenan maimaita safa da marwa wannan ba maganar maimaita safa da marwa mai tamattu'i shi yake da safa da marwa biyu idan ya yi dawafi wanda dawafi ne na umra zai yi safa da marwa a ran goma ga wata idan ya zo ya yi dawaful ifada zai yi safa da marwa inda mai tamattu'i da mai kirani suka haɗu shine wajen wajencin ba da hadaya inda kuma mai ifradi da mai kirani suka sake haduwa shine wajen wanzuwa a cikin harami ba maganar tahallul kenan sai ran goma ga wata za a yi tahallul awwal sabani kenan ga mai tamattu'i shi zai kunce haraminsa idan ya gama umra sai ya jiran ran takwas ga wata yawmu tarwiya sannan kuma ya sake daukan harami malam yake cewa yawa shine anan kenan yake cewa babu ga yan makka wato yin sassaka ko wanda ya dau harami daga makka babu ma ja'a fi istilamil hajari war rukunil yamani duna ma siwahuma قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الهميري الصنعاني قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان ومعمر وابن راشد الأزدي عن ابن خيثم عن أبي الطفيل أنه قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية لا يمر بركن إلا استلم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني wato abu dufail Allah ya kara masa yadda ke cewa na kasance tare da abdullahi dan abbas muawiya ibn abi sufyan la yamurru bi rukunin illa salama lokacin da yake dawafi ba zai taba wucewa da wani gimshiki daga cikin gimshikai hudu wato na ka'aba illa salamahu face sai ya dora hannun shi ya sumbanci hannun sukurwa hudu kenan na ginin ka'aba kamar yadda bayani ya gabata ka'aba sukurwa hudu gare ta ma'ana shine ake kira kenan alka'aba a larabci dukkan wani gini wanda yake mai sukurwa hudu wanda kenan a turanci ake cewa cube kenan kowane gimshike idan ya zo sai ya dora hannun shi ya sumbanta shi mu'awiya a lokacin nan kuma abdullahi dan abbas yana kusansa sai abdullahi dan abbas ya ce da shi إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليمانية yace aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zaman bana sumbantar wani ginshiki daga cikin ginshikan Ka'aba yace face hajarul aswad da kuma rukunul yamani su kadai ne manzon Allah yake sumbanta Muawiya sai yace da shi laisa shay'un min albayti mahjura ya ce ai babu wani abu da za a ƙaurace masa wato game da ka'aba menene za a ƙaurace ko ina ana iya sumbanta al'imamu shafi'i ya ce to in kun ce kowanne sai an sumbanta me yasa tsakanin rukuni kaza tsakanin wannan rukuni da wannan rukuni kuma ba a sumbanta shi me yasa ake ƙaurace masa in ka ce wannan sukurwa hudu kadai zaka sumbanta to tsakanin wannan sukurwa da wannan me yasa ita ba a sumbantar ta kenan don haka in aka ce sunna abinda manzon Allah ya yi aikata shi sunna ne abinda manzon Allah ya bari barin shi sunna ne shine anan ibnu abbas ya ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yastalimu illa al-hajar al-aswad wa ar-rukn al-yamaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zaman togo yana sumbantar wani abu daga cikin Ka'aba face ginshikin da kenan hajarul aswad yake jikinsa hajarul aswad kadai manzon Allah yake sumbanta ga rukunin limani bayan su baya sumbantar kowanne muawiya sai yace laisa shay'un min albayti mahjura ai babu wani abu game da ka'aba da za a kaurace masa abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin riwaya ta al-imamu ahmad sai yace aiko Allah yace da mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ubangiji ta'ala ya ce tabbas kyaukyawan koyi ya kasance gare ku ku jama'a ta muminai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ma mu'awiya wannan aya ke da wuya sai ce sadakata ya ce kwarai kayi gaskiya haka ne shine kenan al'imamu turmizi yake cewa hadisin abdullahi a wannan babi akwai hadisi daga ibnu umar Allah ya kara masa yadda wanda shi ma yake tabbatarwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya sumbantar komai face hajarul aswad da ar-rukunul yamani al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki akan haka yake a wajen mafi yawan malamai Allah ya stalima illa al-hajar al-aswada illa al-hajar al-aswada war-rukunul yamaniya kada mai dawafi ya sumbanci wani abu face hajarul aswad wato da rukunin yamani don haka kenan sumbantar su gaba daya sabanin sunna ne duk da cewa an samu da yawa daga cikin sahabbai suna yin haka kamar yadda ibn zubair shi ma ya sumbanta gaba daya amma abu wanda yake tabbatacce kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gimshikan biyu su kadai ne ake sumbanta mu je wannan babin sai mu tsaya babu ma ja'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama tafa mubtabi'a قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه هو يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه وهو حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية wato safwan ibn ya'ala ibn umayya ke cewa mahaifinsa ya'ala ibn umayya Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fafa bil baiti muttabi'a manzon Allah yayi dawafi wato shine halin ya fito da kafadarsa ta dama idan aka ce al-ittiba kenan kamar yadda bayani ya gabata kenan shine ka janyo harshen mayafin karkashin hamatarka sai ka dora shi akan kafada ta hagu kenan kafadarka ta dama ka fito da ita sai ce wa alaihi burdun a jikinsa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani mayafi wanda ake kiran shi kenan burda an gane ku shine yace wa alaihi burdun wato mayafi ne wanda kuma wata riwaya ta nuna kalar shi kala ne wanda yake tsanwa wa alaihi burdun wato a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a jikinsa da mayafi kenan manzon Allah sai ya fito da kafadarsa ta dama don haka kenan shi wannan ibtiba wato sunna ne amma shi ma baya kasancewa fa sai a dawafin da bayan shi wato ke akwai safa da marwa shine tawaful qudum kenan ko kuma tawafi wanda yake na umra amma irin su tawaful ifada misali in ka zo a ran goma ga wata ka yi tahallul awwal kenan in za ka yi tawaful ifada in har da ihramin ka ne to za ka iya kenan fito da kafadar ka ta dama domin akwai safa da marwa bayan shi in kuma kasancewar da kayan ka ne za ka yi domin shi tawaful ifada daman idan an zo an yi jifa a ran goma ga wata abinda zai biyo baya shine yin aski idan kana da hadaya sai ka yanka hadaya bayan yanka hadaya sai ka gangaro maka ka zo ka yi dawafu da fada kenan a lokacin da kai aski ma a wannan lokaci ka yi tahallul awal kana iya wanka ka sanya kayanka ka zo ka yi dawafu da fada da kayanka dan shi ba dole bane sai da harami to inda harami za ka yi domin akwai safa da marwa bayan shi kenan ana buƙatar mutum ya yi ba kamar yadda malamai suka ce sai dawafin da bayan shi akwai wato shine wannan kenan safa da marwa duk da cewa kenan a dawaful qudum da dawaful umra shine ne inda ake bukatar yin wannan sassaka a dawaful ifada da dawaful wada ba maganar fito da kafadar dama ba maganar sassaka shine kenan anan yace wa alaihi burdun wato a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mayafi kenan shi fito da kafadar nan matsayin shi sunna ne a irin wannan dawafi don haka malamai suka ce jahilci ne kasancewar tun lokacin da mutum ya ɗauki harami ya fito da kafaɗar shi ba zai rufe wannan kafaɗa har sai ya kai wannan malamai suka ce wannan ya yi muni musamman ma in a cikin sallah kafaɗar ka a waje wanda kuma ana buƙatar mutum ya rufe kafaɗarsa kenan a wannan kawai dawafin da za ka yi a shine za a hudo kafaɗar in ka gama sai ka mai da kafaɗar da karfi dan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك